بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau biyu ga watan takwas shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan hudu shekara ta 2019 miladiya darasi na tara aya ta 61 a cikin suratu taha wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah idan yan uwa za su iya tunawa muna cikin isar annabi musa da shi da mutanensa matsafa da kuma fil'auna a lokacin da aka zo aka yi gayya fir'auna ya ce da musa in ya isa ya fito ya ma ba da ranar da zai fito a fafata ya gaya wa mutane cewa shi annabi musa matsafi ne ba wai don shi annabi musa matsafin ba ne a don ya wato ya ɓata sha'aninsa idan mutum dama yana da'awa akan gaskiya ba abinda ba za a iya yi ba don lalata sha'aninsa ya ce sa rana in za ku yi tuna nan musa ya ce to a haɗu yau zinati to an zo an haɗu a yau zina ɗin to shi ne za a fara fafatawa ɗin kenan fir'auna ya taho da shi da jama'arsa jama'ar gari an haɗu kowa yana murna yau za a kunyata nan musa za a ci mutuncinsa ya allah ka tsare mana mutuncinmu a wurin duk waɗanda suke so su zubar mana da shi da yake shi annan musa yana rike da gaskiya ne sai ya tunkari gaskiyar kuma haka ita gaskiya take tana da wahala tana da wahalar fada tana da wahalar sha'ani amma kuma mai yin ta shi ke da cin nasara yau ga annan musa zai fafata da wani babban sarki a duniya ɗagiya mai zalunci wanda yana faka kisan kai yana zubar da jini amma yau ga shi annan musa zai buga da shi to arama mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما نعم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
shikenan Allah yake ba mu labari dangane da abin da ya faru Firauna ya yi alkawari wa Musa cewa zai zo za a haɗu a wani wuri aka ce shi kansa annan musan ya faɗa ya kuma faɗi wurin ya yi bayani wakt da makan ma'alumai ne wuri ne da kuma lokaci sanannu firauna ya ta tara matsafa kafin wannan lokaci ya so duk inda ya san wani gogaggen matsafi sai ya tura an kira shi kuma ya isa a kira shi bai zo ba fir'auna ya kira shi ji bai zo ba ya yi ta haɗa su a mamlakarsa a wannan zamanin duk wani mutumin da aka iya danganta shi da sihiri wallahi sai da aka gayyato shi babban gayya kai in ba taimakon Allah ba mutum ai daga kafar sama bai zai ba tsafi ai tsafi bai ba yi tsafi ai mugun abu ne ai sihiri mugun abu ne ai Allah ka raba mu da matsafa kuma Allah da cikin ikonsa ya kaddara akan yi tsafin kuma ka ga yayi duk da ƙarya ne amma akan yi ɗin kuma kaga tasirinsa ya bayyana a jikin wanda aka yi mawa su suna murna za babban sarki ya kira su fir'auna za su samu abin duniya don kira irin na fir'auna kaga ai akwai mai kuwa aka tara su a wuri mai girma kuma ga su da tarin yawa shine Allah yake ba mu labari a cikin suratu Yunus akan yanda aka yi wajen hada matsafan wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim Allah ya ce fir'auna cewa yake ku zo mun da duk wani matsafi mai ilimi akan tsafi shine wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim kowane matsafi da kuka sani ya san tsafi ku zo mun shi aka zo aka haɗu a wannan rana wadda ita ce yau zina kowa ya zo shi ma musa ya zo su sun zo daga darar tsafi shi kuma ya zo daga darar tsabar tsagwaron tauhidi wani mutum ne ya zo yana wasa da wuka yana yayyanka jikinsa ba ta yankawa ya fidda harshe yanka ya sa cikinsu yanka wukan nan sai wani ustaz ya ce ka bani wukan ni kuma zan yanke ka kuma sai ta yanke ka ya ce ai baka yi saba ya ce ka bani wallahi sai na yanka ka tsab zan yanke ka kai dai in ka yanka ba ta yanka ba amma ni kamar ni ya karɓo kannan ya ɗaga ta ya kira sunan Allah ya ce bismillah zai daɓa masa ita sai ya ƙara gaba ya wane shi ya isa da can yana yi wa mutane rufa ido shi a karan kansa tun da sun yi tsafe-tsafensu ba za ta yanka shi ba amma kai karɓi ka kira Allah da yaƙini da tauhidi wallahi yanka shi zace to fir'auna ya sa aka zo aka haɗu malaman tafsir suke cewa fir'auna ya zauna akan wata ƙatuwar kujera ta mulki babba kuma ya nemo dukkan wasu manya a ƙasar manya a ƙasar ya zuba wasu a nan dama ya zuba wasu ana hannu suka kewaye shiga fadawa nan suna masa kirari yau zai yi maganin annabi musa da haruna sai ga annabi musa akbala mutawakki'an ala asa wa ma'ahu akhuhu harun sai ga annabi musa ya taho yana dogaro da sanda wannan dai sandan tasa ba alƙa musa a sahu din wannan sanda sai ga ta yana dogarawa yana tokarawa gashi su biyu kacal da shi da ɗan uwansa haruna sun taho ina mazafin fir'auna sai aka ce a fito a fito da su su yi sahu sahu sahu sahu a gaban fir'auna suka zo suka yi sahu sahu a gaban fir'auna shi da kansa ba da wani ba yake zuga su yake zaburar da su yace ku kyautata aiki ku nuna ƙurewa ƙwarewar ku a yau ku gama mun da wannan mutumin kuma na muku alkawarin kaza da kaza da kaza kai idan kun yi tsafin nan kun ci nasara ma ku ne yan fada na gaba ɗaya ma zan dawo da ku ma fada ta kuna kusa da ni ku samu ƙarin albashi kenan su ma suka ta buri za ka mana kaza za ka mana kaza ya ce an gama yana ta musu alkawari ya iduhum wa yumannihim suna cewa fir'auna a inna lana la'ajaran yanzu muna da wani lada muna da wani sakamako in kunna nahnu galibin idan mu muka zo masu galaba ka duba fa akan annabin Musa shi kadai akan annabi Haruna su biyun nan aka tara duk matsafan kasar gabaki daya suna cewa in mun yi galaba za mu samu wani abu ne qala na'am wa innakum idan lamina al-muqarrabin yace kwarai kuwa yau ai ba ma wannan lada da za ku samu ba ku kuna cikin na kusa da ni ma to anan nake so ku gane duk mai mulkin da yake mu'amala da matsafa to za ka ga masu tsafi suna da daraja da kima idansa baya wasa da su kuma suna cin moriyarsa sama da yadda mai tauhidi zai ci moriyarsa kuma sukan jawo shi mai mulki mai aiki da tsafi yakan jawo matsafi kusa da shi baya yadda ya zartar da al'amuran mulkinsa sai mai tsafin nan ya ba shi shawara ko ya mai tsafi a kai saboda gani yake yi wannan duniyar ba za ta ciwu ba in ba da wannan tsafi ba annan musa yana zuwa ya kalle su qala lahum musa wailakum la taftaru ala allahi kadiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara dukan farko da ya fara musu kafin a komai sai ya fara girgiza zuciyarsu tukunna ya ce karku yadda ku yi wa Allah ƙarya la taftaru ala Allah ba idan ku kai wa Allah ƙarya to Allah zai halakar da ku shine fa yusitakum bi azab kuma ya tabe duk wanda yake yin ƙarya wa qad khaba man iftara a gaban fir'auna sun taru sun yi kwalliya sun yado wai duk arna ne matsafa ne tsinannu za su yi tsafi to ba tsinannu ba ne ba kaga wannan wani uslubi ne idan za ka yi wani abu da mutum to ka jefa mai wani abu da za ka girgiza shi a matakin farko zai taimake ka kai nasara wajen jayayya ko tattaunawa da shi masara in ana so a ci ta yi laushi surfa ta ake yi a surfa ta mata su dace ta su rage mata ƙarfi su fitar mata da dusa sannan a daɗa jiƙa ta da ruwa ta jiƙa a sa ta a rana ta sha an rage mata ƙarfi ana zuba ta a inji ɗa'a za ta yi to kai ma sai ka nutu akwai abin da da baki kawai ake yaƙi akwai yaƙi na baka amma ba kowa yake gane ba yaƙi na baka sojan baka billahi azimu sojan baka wani lokacin sai maka aikin da sojan mai bindiga ba zai ba kuma kowannen mu ya kamata ya koyi wannan fasahar zance da iya sauke magana sai kaga Allah ya taimake ka mugu wanda ya fi ka ƙarfi ya fi ka tanadi ya fi ka kaza wallahi sai ya yaushi a gaban ka annabi Musa ka duba daga shi fa sai annabi Harun yau kai inda ba dan taimakon Allah ba ai gani ma zai yi shi ya isa musu magana kafin ma ya magana da fir'auna ya ce kaza a zo a zuba abin da za a zuba din ya ce la taftaru allahi kadiba kar ku yadda ku yi wa Allah ƙarya wannan Allah dai da ba su ambace su ambace shi sai nuna musu fa kai kar fa ku yi wa Allah ƙarya dan ku sihiri yi wa Allah ƙarya ne kuma ya daga ya musu hukuncin sihirin dan duk wanda ya kuma sai Allah ya yi masa azaba kuma ya nuna ƙarshen wanda yake wa Allah ƙarya ya taɓe wa gad khaba man iftara wailakum kada ku yadda ku nuna mutane da ayyukan da kuke yi ku ɓoye gaskiya ku bayyana ƙarya ku yi rufa-rufa ku yi wa Allah ƙarya fa yusitakum bi azab ana nufin fa yuhlikakum bi azab yusitakum bi azab yuhlikakum bi azab halak halakan la baqiyata la Allah zai halakar da ku halakar wanda babu sauran wa qad khaba man iftara wa tanaza'u amrahum bainahum ka karanta to mutanen nan da suke gadara da tsafi annan Musa yana jefa musu wannan kalmar ai sai suka fara jayayya a tsakaninsu musu ku da zo za ku haɗa kai ku yaƙi Musa ku yi kaza wannan magana da ya faɗa kai fatana zawa amrahum bainahum sai jayayya ta shiga tsakanin su sai wasu a ciki suka ce kai wannan ba maganan matsafi ba ne ai mu matsafa ne mu mun san me tsafi wannan mutumin yadda ya faɗi maganar nan la taftaru ala allahi kadiban wannan ba maganan matsafi ba ne wasu suka ce matsafi ne ƙwararru a ciki suka ce sam ai matsafi daga jin magana samu da muke tsafi a mun san shi malam ka duba wani yaƙi da Allah ya fara yi tun daga farko innama hada kalamu na bai wannan maganar kai fiye da kai magana annabi ne wasu kuma suka doge suka ce kai ai matsafi ne iya zance ne da shi tsafin nasa ne ya fi namu wa asarrun najwa sai suka zauna suka fara sulhu najwa daga munajati ne ai tanajaw fi ma bainahum asarrun najwa sai suka yi irin close door meeting suka rufe kofa shi fir'auna yana can akan kujera ana ta masa fifita ana masa kaza matsafa kuma suna can sun fara musu a tsakaninsu kuma an dan shiga an ce to yanzu ya za a yi ne wa asarrun najwa yo in kuna ganin kun isa ko matsafa ne na kwarai ku ci gaba da aikin ku mana kaga wannan yana nuna cewa annabi Musa ya sa musu shakka haka ne dan kokawa ko bai da karfi in zai fito filin kokawa sai ya yi wanka ya kwalliya ya zuba wani mai mai santsi a jikinsa ya saka fata ya sa wani kambu a nan ya ɗaura wani jigida a nan ya yi wato barazana in ya zo yana tafiya ya sa wasu karafuna a kafarsa kacar kacar kacar kacar kafin ku gamu sai ka ce kai anya wannan zan iya haduwa da shi kuwa nan ku iska ce ku Allah sa kuna gane jawabi na akwai abubuwan da dole sai an nan yi barazana a kwarai da gaske wa asarrun najwa ka karanta qalu in hadani lasahirani sai suka ce waɗannan mutane guda biyu da musa da haruna wallahi matsafa ne kuma sun zo ne da niyyar yuridani an yukhrijakum min ardikum suna so su fitar da ku daga garinku da Musa da Haruna nan tsafi ne ya kawo su nan so suke su kore mu daga Misra da sihirinsu wato da suka haɗu ne suke cewa ku lura saboda tsafinsa da shi da ɗan uwansa yake matsafa ai wannan zai nuna matsafi ne ai musa ɗin ɗan uwan haruna ne haruna ɗan uwan musa ne ku lura ku gane su ɗan uwan juna ne kuma masana ne sahira ne alima ne khabira ne bisina'atin sihir masana ne sun san suna da experience na tsafi kuma suna yakan fir'auna ne da rundunarsa idan sun samu nasara za su fitar da ku daga garinku wa yadhhaba bi tariqatikumul musla sai su tafi su kwaci daga wannan da wannan hanyar taku mai kyau ita ce tariqatul sihir wai abin da suke nufi su a ganinsu sun samu girma ne a wannan ƙasar har fir'auna ya kira su saboda tsabar tsafi to yau ga wasu matsafa da sun fi su iya tsafi so suna so su zo su ƙwace musu wannan ɗariƙa cikin musla ɗin hanyarsu mai kyau wacce take ta tsafin nan tunda sun fi su iya tsafi za su ƙwace musu tafi da ita suna da dukiya suna da arziki suke cewa kai idza galaba hadani ahlaka ahlakakum waɗannan guda biyun nan in suka yi galaba sai sun halakar da ku kuma za su fitar da ku daga wannan gari kuma su rike mulkin garin su kadai sun samu dama ko kuma ba ku da dama shi sa na tashi shi ta yi muku bayani kullum shi mai mulki in ya ga za a taba kujerarsa to zai fa yaƙe ka iya yaƙi ƙwarai da gaske wa yana ba bi tsarikaci kuma musla in ji abdullahi dan abbas mulkukum mulkuhum alladhi hum fihi wal aish ai da musa da haruna za su tafiyar da wannan mulki naku wanda kuke rayuwa da rayuwarku mai daɗi ba a ji mai ukai da kuma sun matu saffa ko? tumalan karanta ku
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أول من ألقى
don haka abin da za a yi yanzu sun gama muku bayanin illar annabi musa da haruna a wajensu su ko suka ce tofa ajmi'u kai da kuma sun matu saffa ku haɗa dukkan wani kaidin ku haɗa dukkan sihirinku duk wata ƙwarewa da kuke da shi duk wata fasaha duk wata basira duk wata ganewa to ku yi ƙoƙari ku haɗa shi wuri guda don ku yi mai kwab ɗaya fa ajmi'u kai da kun fa ahkimu sihrakum ku ƙware ku fitar da tsafi mai kyau wazimu alaihi wala taj'aluhu mutafarriqa ku yi azama a kansa kar ku yadda ku raba kanku a sihirinku yanzu ku lura 'yan uwana hatta matsafa suna kiran juninsu su haɗa kai kuna gane ni matsafa ne suna kiran su haɗa kai matsafa ne idan kuka haɗa kanku kuka fito to shine za ku samu nasara za ku karya Musa da shi da Fir'aun kuma ku fito saffan wahida sahu ɗai ku jefa duk abin da yake hannunku da kuka shirya za ku yi tsafin nan lokaci guda na gaya muku suna da mugun yawa wai shiryawa suka idan sun zo za su yi tsafin to su wulla abin da ke hannunsu lokaci guda duk su zuba shi haka don su ɗauki hankalin mutane kuma su rinjaye akan wannan da dan uwansa wa qad aflaha al-yawma man ista'ala yau duk wanda ya samu daukaka a cikin mu shi kam yau ya rabauta mu kam wannan babban sarki namu ya mana alkawari za mu samu duniya zai ba mu aqaul jazil kyauta mai girman gaske in mun ci shi kuma in ya ci musa da haruna to kuma zai samu mulkin misra yau dai za a yi ta ta kare wa kada aflaha al-yawma man ista'ala قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى sai suka jiyo kan musa suka ce ya musa yanzu wai za a yi tsafin ko dai ka jefa sandar taka ko kuma mu mu zama mu ne na farkon jefawa wai za a yi tsafi ne da tsafi yau imma an tulqiya anta awwalan ko kai ka fara jefawa wa imma nakuna an nakuna awwala man alqa ko kuma mu ne na farkon jefa mu riga ka jefawa qala bal alqu Musa ya ce a bari ku jefa ku fara yi ku ne manya ku ne matsafa ku ne masana kuma ku kuka fi ni kwarewa da shekaru da dadewa ku ka sanya za ku yi don ku nuna wa mutane ƙwarewarku da farko an yafi ku fara to barin gaya muku wani abu guda ko zuwa aka yi ake jayayya ko mukabala ko tattauna ko na sauransu ko na za a yi da wani da abin nan in kun zo ka ce fara haka yi in dai abu ne guda biyu za a yi wani ya yi kuma mutane an tara suna gani galiban ya fara me amfanin cewa ya fara lokacin da mutum ya zo ya fara duk abin da yake yi a lokacin da yake za ka iya gane yana da ƙarfi ko bai da ƙarfi kuma a lokacin za ka iya fahimtar yaya naka tanadin zai iya karya nasa ko bai zai karya ba kuma a lokacin cikin maganganunsa za ka iya tsintan wani abu ma da za ka iya makalewa ka makale masa kai kanka ka makale a cikin maganganun da ya faɗa kuma kai ne na ƙarshe zancen ka shi za a ji so da shi za a rufe kalabal ko ba ka bane ba a ko wani ya zo a makare kaga ai jawabin ka zai je ka je ka fara da wuri wani ma wata kila lokacin bai ma ƙara so ba kai ka gama naka kawai sai a ji an zo ana an doddoke ka to bari mu dawo kan kalmar yanzu mubaraza ne da munazala za a yi su matsafa suka zo gaban musa don su ba shi tsoro ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa suka yi amfani da kalmar al-ilqa kun san me al-ilqa tarhu shay jefa wani abu abinda ake nufi jefa sanda yanzu harka ce za a yi da sanda da sanda kuma na gaya muku a baya ina cikin abin da Allah ya girma annabi Musa da shi wannan sanda su sun ba shi zabi ne amma a zaɓin akwai ƙalubalanta kuma a zaɓin suna nuna su fa masu ƙarfi ne sun ma gama shirya ko ka fara ko mu fara duk dai ne kamar wani ne zo ya nuna jarumta su ce ko kai ko ne mai ba wani abu duk dai ne mana ya isa suna ganin sun kai matuƙa akan ƙarfi ko kai ka fara jefa sandanka ko mu mu fara jefa ko kuma ka kyale mu mu za mu jefa sandunan mu da igiyoyi hibal da isai hibaluhum wa isayyuhum hibal igiyoyi daga hablu isai sanda to su kan sun taho da 'yan sandunansu da igiyoyinsu ne na tsafi wai malamai suke cewa wai mai hikimin da ya sa mutanen nan matsafan nan suka fara gabatar da wai musa ya fara yin yana su wai tsabar confidence su nuna fa su garanti fa su ne masu nasara ne shi yasa suka ce ya fara yi wasu kuma suka ce a'a ai a cikinsu akwai waɗanda suke ganin cewa wannan ba matsafi ba ne annabi ne so bari su yi mai ladabi tunda suna ganin babban mutum ne bari su ce ya fara yi don girman babba amma dai ba za su iya saba fir'auna mutum da ya sa su aiki sannan alkur'ani ya kaito mana annan musa ya ba ya ba su opportunity din yace ku fara shi ya zabar wa kansa aljawlatul akhira shan karshe kenan qala bal alqu yace ku jefa fa idha hibaluhum wa isyuhum sai ga igiyoyinsu da sandunansu yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ya bayyana in an ce yukhail daga takhyil ne ya bayyana gare shi saboda tsabar tsafin waɗannan mutanen kawai sai annan musa ya ga wannan igiyoyi da itatuwan da suka jefa kawai tas'a kaman kaman yana tafiya suna tafiya sun jefa mutum ya jefa igiya kawai sai ga igiyar kamar tana tafiya nam sun yi tsafin fa wai ba su ba sandunan suka jefa sai gashi kamar suna tafiya tsamar wato tsafin nasu ya yi ƙarfi har sai da ya tasiri ga shi kansa annabi musa sai ga kamar ya ka igiya ta yi tafiya ba tsafi ya za ka ga itace yana tafiya tsafi imam ibn kasir yake cewa ashe dabara suka yi sun ji sun sa wa waɗannan sandunan da igiyoyi ne wasu sinadarai suka jika su suka yi tsafi su da wasu sinadaran da ko jefar da shi aka sai ga yana shakin yana rawa yana motsi don su tsoratar da shi annabi kuma haka ne wani yaro wani boka wata ran ya taba tuba ya zo ya same ni ban sani ba ko yana raye ko ya mutu yaro ne karami wata ran mun je mun yi karatu a wata unguwa sai Allah ya gane da shi ya biyo ni yake cewa malam gaskiya ni boka ne na ce to Allah kiyaye mu ya ɗebo mu duk kayan tarkacen da yake wukancin da shi da mai gidansa ya gaya mu yadda suke ya ce ban san sau nawa adadin da aka yi ta tura da in je makabarta karfe uku na dare ba amma ba duk harkar da muka yi ta muka je makabartar da muka yi kwashe-kwashe muna samun kuɗi take ne ya ce wallahi malam a da lokacin da muke yin abin ya ce kaga kwai da kake ganinsa kwai ya ce wala zan iya daga ma kwai haka in na daga shi haka na rike in na sake shi sai in ce ya tsaya sai ya tsaya yace kuma zan iya kawo maka kwai zan iya cewa ka zo da kwai yanzu na yi maka wani surkulle sai in fitar maka da gashi a cikinsa ko ni in zo da shi daga warina ko kuma in kai in ce ka zo da shi don in nuna maka cewa lalle kana cikin haɗari kana buƙatar taimako na an maka sihiri an tsafe ka duk cikin ka gashi ne kamar yadda kwannan in ya fasa kwan malam sai gashi a ciki a da gashi yace kuma wallahi malam rufa ido ne muke wa mutane ba wani abu ba kwan muke samu mu masa dabara mu bare shi ta bangare guda mu nemo gashi mu cusa mu cusa mu cusa sai mu mayar da bawon kwan mu sa masa wani gam da ba za ka taba ganewa ba so idan ka zo ka kawo kwaikwayen naka in muka zo da namu a ciki sai mu hada mu gauraya mu gauraya sai mu cire naka in ka kawo kwaya biyar ne da ya tashi ya yi addu'a dama wani zai dan yi addu'a ya zagaya a ciki zuwa yake ya ɗebe kwaikwayen naka masu kyau ɗin sai ya ɗebo nasa da yi sihirin a ciki sai ya zuba in ya zo ya kira aljanu ya kira aljanu ya kira aljanu kudin a gaban kamala zai ɗauki kwan sai kira sunan aljanu sai fasa ban yana fasa sai ga gashi fawo ya fito ce to ka gani ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa ya ce ba wannan ba sai mu daɗa ƙarowa wani ya ce mun gada masu nawan wanda na yi masa abun ni na san alamar da nema sai in tura maka shi sai in ce fasa da kanka in ma kana shakkan ni na fasa ce fasa da kanka to kwai ne guda kaza ya za gane guda biyar ne ya ɗauki ɗaya a ciki kai guda biyar ka kawo masa ya ɗauki ɗaya a ciki ya baka ya ce fasa kana ɗauka da kanka kana fasawa sai ka gan shi a cike da gashi daga nan duk abin da aka ce ka bayar sai ka bayar to suna abubuwan nasu da yawa hatta abubuwan surkullen da ya ta faɗa da waye ya suke zuwa su je makabarta su tone kabari su ciro kaza su yi kaza akwai abin da wallahi nake gaya ma tsabar wayo ne da dabara kullum tsabar wayo ne da bara na'am suna aiki da ruhani suna aiki da ajiyar su jama'a ana yin sihiri kuma an ce mu nemi tsari da masu sihiri ya ce ku jefa suna jefawa fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a فأوجس في نفسه خيفة موسى da anan musa ya ga wannan sai ya ɓoye ɗan tsoron da yake cikin ransa ya ɗan ji tsoron amma sai ya danne kalmar ijas a larabci ijas aujasa ijas ana fi ikhfa al-ikhfa'u da al'izmaru khifa ana nufin alkhau tsoro mana fa'akfa musa alaihi salatu wassalam fi nafsihi shay'an min alkhau wani abin sai dan tsoratar da annan musa kaɗan a cikin ransa amma a ransa don maza ba a so ko sun tsoratar su abin nan yanzu nan muna zaune haka put sai gafiya ta zo ta shiga ɗan tsakanin kafata ta ɗan ya kushi kafata ta buge da haka ta wuce ku dai za ta baza ku amma ni na ga dama tana ɗan taɓa ne haka ma ba za ku gane ba kawai ɗan maza maza ɗan danne ina fatan kuna fahimta so ya haɗiye dan bai kamata a wannan wurin ya nuna musu ya tsorata ba gaskiya na'am kuma wannan wani ɗabi'a ce ta ɗan adam yanzu ba muna zaune da aran ma ba a nan gani gashi akwai abin da zan masa ina masa sai dan tsorata ko ba ka bane ko dan zungure shi ko dan yi wani abu haka kun dan ina cikin jawabin daki tebur din nan ba mamaki ga arama ya dan haka ya dan kada wannan tabi'a ce ɗabi'a dan adam lokacin da ya ji ƙaran wani abu ko ya gona abin da bai saba ba to zai zai dan ji wani abu ko ya yi yayin da ya ga waɗannan igiyoyi na matsafa da sanduna na matsafa suka dawo masa kamar maciji suna tafiya a cikin cikin su malam kaga sanda malam tana jan ciki tana tafiya kaga igiya tana jan ciki tana tafiya to koyi ne kai kana karatun alkur'ani ai ka dan gyara zama ko haka kai wannan tsoron na annabi Musa malamai suka ce bi muktadar tabi'atul bashariya ne ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar yadda na muku bayani amma bai yadda cewa za su yi tasiri a kansa ba a nan Allah ya tabbatar da shi ya masa wahayi kulna la takhaf innaka antal a'la Allah ce sai muka ce kar ka tsorata yana yin wannan abin sai Allah ce kar ka tsorata la takhaf kada ka tsorata innaka antal a'la kai kai ne madaukaki kai kai ne a gaba yana inda ma aujasa fi nafsihi khifatan min fi'li sahara Allah ya karfafe shi a ba tsoro ai kai ne mai galaba duk wannan taron taron iska ne kwari ne shaltas kawai zaka zuba musu ko nawa ne su kare kai ne mai ɗaukaka li'anna ma'akal haqq saboda gaskiya tana tare da kai wa ma'ahumul batil su kuma ƙarya ce tare da su ku lura wannan bisharar da ubangiji ya yi wa musa alaihi salam ya karfafa wannan bisharar abubuwa kamar haka min al mu'akkidat innaka at-tawkid إن المؤكدة sannan akwai takrirul zama'ir ko zamir innaka anta kaga ka zamiri ta zamiri wannan ma nau'i ne na karfafa zance innaka anta in Allah ga dama zai ce innaka al'ala ko anta al'ala amma sai aka hada lamiran guda bidan a bashi mai wato wani emphasis ƙarfafawa garanti innaka antal a'ala sannan ya mai ta'abiri bil ulu yace shine madaukaki jiya
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى to da Allah ya karfafe shi ya ce kai ne mai ɗaukaka sai ya samu ƙarfin zuciya ya samu fawa don ku ubangijinsa ya karfafe shi sai Allah ce wa alƙima fi yaminik ka jefa abin da ke hannunka kai kuma yanzu na dama talqaf ma sana'u abin da ka jefa din nan sandan da ka jefa talqaf ma sana'u zai haɗiɗiye abu duk suka san'anta sihirin nasu da suka yi wannan abin da ya so ya baka tsoro kai naka idan ka jefa sai haɗiye su malamai suna ba da labari cewa lokacin da suka jefa wannan sandunan nasu ko ga baki ɗaya wurin ba a ganin ƙasa kurin ce ya ga kamar sun zama macizai wani kan wani wani kan wani wani kan wani suna ta walƙatawa shi yasa ya ɗan ji wani abu haka amma Allah ya ce karka tsorata to duk yanzu fa bai yi nasa ba shi fir'auna saboda mugun matsafi ne sai Allah ya hada shi da annabi Musa shi kuma ya bashi karfin mu'jiza yace ku buga shi ya za a yi tsafi ya nasara akan tauhidi da zai yi ba yana jefa ta su sandar kawai sai ta zama macijiya mai katon baki kurin ta ta haɗe su tana ta haɗe na na mutane annan musa annabi na mutanen fir'auna haɗiya haɗiya iya ganin ka fa suka ga abu guda ɗaya shi kuma nasu ya zo duk yana cin da suka ce to amin Allah karim shi sa malam idan Allahu akbar ya Allah idan Allah ya tsaya maka ko in Allah ya tsaya maka wallahi sai dai su yi abin da za su yi su barka Allah idan kaga sun yi maka sun yi nasara kawai dai wata kaddara ne ta ubangiji Allah ya rubuta shi a matsayin sababi da kaddara amma duk lokacin da ka zama na Allah Allah ya tsaya maka ya ce zai taimake ka wallahi zai taimake kuma kai ne da galaba idan ka ka rayu Allah ne ya tsaye da rayuwarka in ka ka mutu Allah Allah ne kashe ka ka kwantar da hankalinka kai rayuwarka kai riko da asbabu amma kar ka ji tsoron wani dan adam cewa wai zai hana ka wani abu da Allah ya baka ko kuma wannan rayuwar da kake yi zai ƙara maka da ita ya hana ka yi ta a in ka ka mutu lokacin ka ne sau nawa mutane suke shiga mutuwar su dawo mutum ya ga mutuwar a yanan kiru da muzu gashi nan yana gani masu yanzu in sun gana ma za su kashe ka kuma Allah ku fitar da kai saboda kwanan ka bai kare ba so ka riƙe Allah wani bawan Allah kwanan nan yake ban labari nakan ba ku irin wannan don ku san yanayin rayuwa mutum ne dan wane cikin ɗalibai ya ce malam ai ni ka gani nan yadda Allah ya mun wato na gode wa Allah da ya bani tawakkali kawai ni na riga na san cewa dan adam bai sai mun wani abu sai Allah ya ga dama za ka iya cin nasara kai galaba a kaina in Allah ya ga dama amma in Allah bai ga dama duk abin da za ka yi a kaina wallah ba ka nasara ba saboda Allah bai ga dama ba ya ce malam mun yi alkawari da kai za mu haɗu yau da Allah ya kaddara da jiya na mutu an kashe ni na ce to ya ce ƙwarai kuwa abin da ya faru muna cikin mota ne da abokina mun zo mun sha wani run about sai wani yaro mai adidi sau ya zo ginda ya mana ya zo ya goge mana mota mota mai tsada ya karce mana ita ya ɗebo mutane ya ce muka tsaya a run about ɗin nan muka fito muka duba muka ga ta'adin da ya mana ba zai iya biyan mu ba ya ce ni sai na duba mutanen cikin adadi sau na ce kuma kuna da laifi da girman ku ku bari yaro yana garaje da rayuwar ku ya ce a cikinsu kawai sai wani ya dura mashar abokina mai motar na cewa ya haƙuri mu tafi ya haƙuri mu tafi ya ce bai saurare ni ba da ya duba ya duba ya ga barnar ta yi masa yawa ya ga ba zai iya haƙura ba kuma ya duba yaron ya gaba zai iya ban sa ba sai je gaban adidai sahun ya kimtsa da naushi ya daki gilas din adidai sahun shi ma ya fasa masa gilas din gaba da hannu ya ragargaje shi ya ce zo mu tafi alƙalla na rage asara ya ce shi bai zai yi haƙuri ba ya ce ana yin haka sai da yan adidai sahun suna kayya kayya kayya malam kai wani dan iska ne ya zaka fasa mutane gidan su ashe ba ka da mutunci yace ko mun ga abin da ya mun ba bai biya ni ba kuma ba zan rage asara ba sai ashar sai zagi suka buga mota sai suka tafi wallahi malam ya dai sauran sai suka gayya suka bi su suna tafiya suna bin su suna tafiya sai shi kaga bin musu suke sun yi gayya suna bin yace muna zuwa wani guri za mu yi kwana sai muka ce mu miƙe mu gani za su bi mu ko ba za su bi mu mun miƙe sai suka bi kaddara ta ubangiji muna zuwa sai wani dalili ya tsere mu ce wallahi muna zuwa sai kai suka kewaye mu sai suka fara dukan mu suna barayi ne barayi ne barayi ne barayi ne ai sai mutane suka ɗauko itatuwa barayin mota barayin mota an cika ma barayin mota wani zo shaga ba mace wallahi bukatu ta suke a cikin wannan yan adaidai sahun da wai suna solidarity wa abokinsu an fasa masa gidansu ku duba wani makirci a garin nan da ake suka yi mitin suka shirya su zo su yi masa wani sharri barayin mota ne barayin mota ne motar tawaye ba wani tawaye ba suka zo suka gindaya motar ya ce ta sai ya ce abokin sai ya ce to yau kan adalin mu ya zo mutane na gefen hanya sai mai ɗauko katako mai ɗauko dutse mai ɗauko itace mai ɗauko barandami mai ɗauko menene ga barayin mota an kama ya ce ina tashi na miƙe na tsaya da furfura ta na ce kai ku nutsu ni ba ɓarawa ba ne wallahi ya ce ba ɓarayi ba ne su kuma yana da zaun suna yi masa wannan da suka ga mutane sun zo za su fara dukansu sai duk suka gudu kaga sun shuka musu ɗaya da in ba mutane sun yi tunani ba sai su zo su rufa su da duka su kashe su kuma a kasa gane motar ta waye sai an zo an yi bincike a ga an kashe mai mota a cikin motarsa ya ce wallahi ina ganin wannan a cikin motar nan kafin da fito sai na ce to hasbunallahu wa ni'mal wakil na ce yau ajalin mu ya zo ko kuma za mu sha wahala ya ce ni dai ba an ruga da gudu ya ce ba inda zan je tun da kwari ba barawo ba ne ina gudu ya nuna ni barawo suka fito suka suka ce ku tsaya ku saurara ku saurara ku saurara kunji kunji kunji mutane suka tsaya suka kama baki suna inna lillahi wa inna ilaihi wannan wani irin gari ne wannan to ka kula ka mai da hankali kai ma wata ran wani zai iya maka yanzu a nan gurin dan Allah malam waye kiyaye waɗannan mutane Allah da ta zo da ƙara kwana yaya da suna kabari ba mamaki a dake su a kashe su a sa su akan motar a kone su yayin da matsafa suka ga wannan abin da ya faru wato suna kallo Allah ya bayyana mu'jiza ta annabi Musa wa tadha al-burhan hujja ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa ya lalace shi yasa Allah ya ce inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata sun yi wannan da kaidi ne na matsafi kuma duk inda matsafi ya zo da zai rabauta ba insha Allah na'am zai iya yin tsafi ya ci amma rabo dai a ce yau yana da rabo insha Allah ba zai rabauta ba matsafa dai suka ga wannan sandar annabi Musa macijiyar annabi Musa ta cinye sandunansu da igiyoyinsu gaba daya to daga nan suka samu yaƙinin cewa lalle wannan ba tsafi ba ne kuma ba hila ba ne wannan tsabar gaskiya ne da lamir ya tafi babu jahiliya babu kwanto a ciki kuma ba wanda ya isa wannan in banda wanda yake cewa abu kun fayakun daga nan ne wallahi malam suna ganin wannan sanda ta annan musa ta cinye sandunansu gabaɗe suka faɗi suna masu yin sujada sujada ga yau ga matsafi yana sujada abdullahi dan abbas yace sun kai mutum saba'in manyan matsafa na kasar saba'in suna amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da rabbil alamin shine ubangijin musa da haruna wannan ubangijin na musa da haruna wanda fir'auna yake fada da shi mun yi imani da shi da safe yau matsafa ne amma yamma tana yi sun zama musulmi masu shaidawa da Allah to da haka ta faru malam me ya faru
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى نعم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم توفى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
ha ran fir'auna fa ya bashi ai bare da gaske fir'auna da yake faɗa da sujjada fir'auna da yake faɗa da Musa fir'auna da yayi wahaya yayi alƙawarin zai biya yau ga mutanensa a gabansa sun faɗi suna sujjada wa Allah suna cewa sun yi imani da ubangijin Haruna da Musa to bari ku ji kafirci irin na shugaba zalimi mugu mai inad mai baghi mai mukabara mai goyon bayan batili da ya ga mu'jiza albahira da al'ayatul azima mu'jizan nan ta annabi Musa da babbar aya da Allah ya nuna kuma ya ga waɗanda ya nemi taimako da su dukkansu gabaki ɗaya sun yi imani gaba ɗaya ba wanda ya saura kuma a gaban mutane don Allah in ba Allah ba wake wannan aiki shi yasa kullum wato za ka shirya wani abu kana ganin ka isa ka isa ka yi nufin wani abu amma Allah ya zo ya zuba maka mulkinsa to in kana da hankali sai ka sallama wa kudurar Allah ka yadda shi ne ala kulli shayin gadir ko yanzu ku duba farkon tarihin nan ku duba farkon labarin nan ku duba ga yadda ake annabi Musa ku duba shi kansa fa sai da ya girgiza Allah ne ya karfafe shi la takhaf innaka antal a'la amma yau ku duba waɗannan matsafan da aka gayyato su ku duba alƙawarin da aka yi da su jiya amma yau wai gashi gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujada sun ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa to shi kuma yanzu sai fara amfani da ƙarfin mulki ya fara tsiyattasa sai fara tsoratarwa آمنتم له قبل أن آذن لكم كي إيماني كوكا إذا شيكا فنه مكو إذني توبا كاج منيا wai su fa a tunanin su fa addinin ma fa ba za ka yi ba sai sun baka dama ka yi ko ba gane karatun ba a yanzu imani kuka yi da shi kafin in muku izini gaskata shi kuka yi صدقتموه قبل أن آذن لكم وما أمرتكم بذلك بم أمرتكم لكي هكذا تو إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ashe yaudara ta kuka yi musan nan shine babban matsafin da ya koya muku matsafin ashe hada baki kuka yi ka duba ba su suna amana bi rabbi haruna wa musa shi kuma yana cewa wai annan musa wai matsafi ne wai innama akhadtum as-sihr an musa musa ne koya muku sihiri ashe shigo shigo ba zurfi kuka yi mun kun hada baki ne kuna so ku kwace mun mulki na ka duba take canja a to idan mutum ya saito wani abu ya ga bai zai ci nasara ba yanzu sai ya rikide maka wallahi malam sai ga kamar ba shi ba musamman in duniya ce ga za ta kubuce masa ka san shi ba ya san ka kuna tare keke da keke amma wallahi idan ya ga wata maslaha ta duniya za ta kubuce masa sai nuna ina ai ba shi bane yanzu wane ni za ka gaya wa haka ka ganni ka ce ka za ce to kai dinwa a ina na haɗu da kai malam za ka mana kaza ka mana kaza kawai yanzu abin nan da na faɗa ba kaza ba ne ce san ba haka ba ne san ba haka ba ne kun wallahi ya san haka ne ina nuna maka cewa wallahi wani mutumin da ka aminta ka yarda da shi wani lokacin take zai iya juya maka baya in a die minute ka shirya zai iya yiwa na kusa da kai ya maka karka yadda ka ce wai wai ba zai yi ba nothing is impossible zai iya faruwa Allah kiyaye matarka da kuke tare da kai karewa dai kenan ko matarka da ka kare wahalarka a kanta da rayuwarka da waye da waye da sauransu dare ɗaya idan wata dama ta faru wani mutum ya ce wallahi malam na zaune da matata Allah ya kawo mata kudin gado ta dan samu wani abu ya ce wallahi malam kamar ba ita ba ya ce mata da kudi ya ce ga ai gaskiya bai kamata mata su rinka rike kudi ba in ji shi ba da faɗa mata ku yi haƙuri ba ni na faɗa ba ya ce matan nan in ka ga wulakancin da ta yi mun ta nuna ba kowa ba ne daga baya ma ta ce mun ban fa sani ba ta haɗa kudin ce komai da komai ta ce mun na canza gida in kaga za ka je ka rinka zuwa guri kaza ka rinka zuwa in ba za ka je ba kai kai ta shafa ya ce hajiya me ya faru haka ta yi kudi ta sai gida ka ta fara gida ta ce ita yanzu ta daina zama da wata ta daina zama da wani tarkace ya bi ta kura ya ce yanzu ni zan bi ki ta ce kwarai kuwa ai ku dole ya bi ta a naira wasa ne mana mata ke ya zai yi sai a kura ko ya sha wulaƙanci to dan ma matansa biyu da kwaya ɗaya ce kan zaji ai ai da haka ke ta haki ya yi wai ana ba da labarin wai wani wai wani mai mata ɗaya ku yi haƙuri ba inda cijo ne wai wai ya zo irin checkpoint ɗin nan ya zo zai wuce sojoji suna ana ta abu nan wa mutane yana zuwa kurin ya buge drum ɗin ya wuce a wani sai soja ce kai ya dawo ya juyo ya ce ya haya baba kana gani za ka wuce ba za ka tsaya ana bincike ana kaza kaza kaza wallahi yau sai na ma mugun wulakanci sai na maka sai na wulakanta ka a gurin nama ka rayu sai tsohon ne ya ce a kai dai yaro idai kai dai kai dai kai iya dai wulakanci da za ka yi kawai amma mutumin da ya shekara arba'in da mata ɗaya akwai wani wulaƙancin da wani zai ce ya mai mugun wulaƙanci wai yanzu shi shi da ya shekara arba'in yana haƙuri da wulaƙancin mata ɗaya wai har akwai wani soja wai zai ce wai zai mai mugun wulaƙanci ya ce ai shi ba ai shi ba ai shi ba wani wulakanci a duniya da bai taba bi ta kansa ba Allah ba da haƙuri Allah ya mura abuwa to fir'auna ya ce yanzu im ku yi haƙuri fa saboda na san abubuwan da ga sanar Allah ya sauki to wannan shine babban ku da koya muku zafin nan abin da nake so in nuna muku yanzu yanzu sai ya canja kamar yadda ya faɗa a wata aya ta daban inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhrijū minhā ahlaha yace kuma ku sawfa ta'lamun wannan makirci ne kuka shirya a garin nan don ku kori mutanen gari daga gari ku kori masu mulki daga kan mulkin su ka duba wai fa yanzu ya dawo da matsafan da annabi Musa duk ya haɗe su wuri guda yana musu kudin goro yana cewa ashe makirai ne ku so kuke kore mu a garin mu a'a yace to da sannu ku za ku sani ga su a gabansu ga annan Musa yana ganin ikon Allah ga annabi Haruna yana ganin ikon Allah ga matsafa suna ganin ikon Allah yanzu waɗannan matsafan sun zama su ne al'ummar annabi Musa ya ce fato fata alamun ya ce kuma da sanda ku sani kun ga barazana mai mulki ko za ku sani za mu yi maganin ku ai kaza ai mu kaza kaza kaza cika iska da wando fasawfa ta'lamun yace fala uqatti anna aydiyakum yau a garin nan sai na gutsutsire hannayenku wa arjulakum min khilaf sai na gutsutsire kafafuwanku min khilaf in na cire hannun dama sai in cire kafar hagu in na cire kafar hannun hagu sai in cire kafar dama haka zama kun san da ka zo ka cire mutum hannaye guda biyu gaba daya ko ka cire masa wannan hannun na dama ka cire mai kafar dama ai baka yi wulakanci ba ai wulakanci shine ka gutsure wannan hannun dama kuma in ka zo ka gutsure kafar kafar hagu shine min khilaf haka yace zai duk makire sun san da wannan yace kuma ba haka ba wala usallibannakum fi juzu'in nakhli sai na tsitsire ku a kututture na dabino ya yanke hannu ya gutsare kafafuwa min khilaf sannan kuma zai zo ya ainihin wato same su ya tsitsire su ga baki daya yace kuma wala ta'lamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa kuma da sannu za ku sani yau za ku sani wane ne a cikinmu ya fi tsananin azaba ku matsafan nan yau za ku gane waye ya fi tsananin azaba wa abka kuma waye ya fi wanzuwa wajen saukar da azaba ɗin da dawwamarta ni ne ko musa da ubangijinsa ba dai kun bi musa da ubangiji ba to yau za ku gane allah ne ya fi azaba ko ni na fi azaba ma'ana zan muku azabar da allah da kuke cewa kun yi imani ba zai muku shi ba فسوف تعلمون من تكون له العذاب lalle fir'auna ya iya bakar magana lalle fir'auna ya sha mulki me faru
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله أكبر ga amsa sun bashi yana gaya musu wannan ko ku rabo da Musa ko in yi muku azaba da bala'i kuma da sannu za ku san ayyuna a shaddu azaban wa abuka amma na ba ku dama ku dawo قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات suka ce fa muna shaida maka ya kai fir'auna kai waɗannan mutane wato sun yi imani mai ƙarfi ba za mu taɓa fifita ka mu bar abin da ya zo mana na shirya bayyanan ne shirya ba mu rabu da shirya wai mu zo mu bi ka saboda kana da mulki kana da azaba kana da kaza lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wa ka Allah ka ba mu karfin imani wallazi fatarana mun rantse maka da ubangijin da ya halicce ka duk wadannan mutane har sun yi imani sun fara rantsuwa da Allah ba wallazi fatarana muna maka rantsuwa da wanda ya halicce mu ba fa kai ka halicce mu ba Allah ne ya halicce mu kai fakhdi ma anta qaf ka je kai duk abin da za ka yi kai ka rabu da mai tauhidi in ran sai baci duk abin da za ka je kai ba dai duniya ba ce inna ma taqdi hadihi hayatar duniya ai wannan hukunci da za ka yi ai a nan duniya ne ai kai ai an gama da zalimi ai duk wanda yake shirin zai yi wani abu na cin mutuncin wani ko ya wulakanta shi ko ya tozarta shi ko ya kashe shi ko ya kaza ko ya kaza inna ma taqdi hadhihi hayatar duniya ce na'am kana da mulki a nan duniya kwarai kuwa daru zawali ce amma gida ne mai kaucewa mu kuma nahnu raghibna fi daril qarar mu kuma mun zaɓi gida na dawwama akwai darul zawali akwai darul qarari darul zawali duniya darul qarari lahira inna amanna bi rabbina muna shaida maka ya kai fir'auna mun yi imani da ubangijinmu ba ka duba malam gaba ɗaya yanzu kun ji magana nan Musa tauhidi ya ratsa su su suke bayani ƙwarai kuwa su suke bayani mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana dan ya yafe mana kurakuran da muka aikata musamman wa ma akrahtana alaihi min sihiri da irin abin da ka tilasta mana kai ci samu mu taimaka tsafi ka ji da Allah wa ma akrahtana alaihi min sihiri da abin da ka tilasta mana na muje mu yi ta yin tsafi ashe tilasta mu sai don ka je ka ci karo da ayoyin Allah ka ci karo da muzizozin annaban Allah wallahu khairun wa abqa Allah shine mai alheri khairun lana minka yafi alheri mu a wajen mu sama da kai wa abqa kuma shine mai dawwama adu mu sawaban shine mai dawwaman lada sama da abin da kai kake mana alkawari na cewa in mun yi kaza zaka mana kaza zaka mana kaza ku lura a can ayar ya faɗa cewa ya yi wane ne a shaddu azaban wa abaka ko ba sa ta'alamuna ayyuna a shaddu azaban wa abaka da suka zo ba shi amsar sai suka kare suka ce wallahu khairun wa abaka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah kai mana afuwa bi hadar yi kadiri kifaya a nan insha Allah mu za mu rufe wannan tafsiri sai bayan ramadan da ikon Allah tabaraka ta'ala saboda in shirye-shirye da kimtse-kimtse na tafsirin ramadan muna fatan abin da muka yi a cikin wannan shekara Allah shi mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu abin da ya saura mana a cikin kwanakin mu Allah azurta mu da aikata alheri idan ba mu da nisan kwanan da za mu sake dawowa Allah Ubangiji ya fi mana kurakuranmu kuma isa a dora a ci gaba da yi ila qiyam sa'a kuma muna neman afuwar Allah muna neman afuwar ku muna neman addu'ar ku ta musamman Allah Ubangiji ya yi mana mai kyau dukan ku kuma Allah ya muku mai kyau bi hadar da kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma babu tambayoyi insha Allah assalamu alaikum